والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin wannan littafin namu na al'aqida littafi na aqida na daya wanda taru masu malamai suka hado suka yi shi don amfanuwan dalibai na ƙasa da tsakatsakiya har ba da na sama yau za mu tashi majalisi na hudu yau za mu tashi darasi na hudu yau shine darasinmu na hudu muna tattauna kan tauhidul uluhiyya ne tauhidul uluhiyya mun faɗa shine tauhidi na kadaita Allah a ayyukan da bayi suke yi ayyukan da ya shafi ubangiji shi kadai bawa yake yin su ya tsaya ya kadaita wa Allah shi kadai wannan aikin kare hada shi da wani Allah subhanahu wataala mun faɗi muhimmancin wannan tauhidi din sannan mun faɗi bambancinsa tauhidinsa da tauhidin rububiya mun ce tauhidin rububiya har wanda ba musulmai ba sun yadda da shi amma ba za su ba zai musu amfani ba sai sun hada da tauhidul uluhiyya sai muka ce kalimatut tauhid la ilaha illallah wannan kalima ta tauhid ta la ilaha illallah da ita ake shiga ayi tauhidin uluhiyya a shafi na 20 malam ya ce kalimatul tauhid la ilaha illallah kalma ta tauhidi ita ce la ilaha illallah wannan kalma ce da kowa yake fatan ta bi jikinsa ta zauna kan harcensa kuma ubangiji yayi masa dacen ya cika da la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah to Allah yana yi maka dacen cikawa da irin wannan kalmomin idan ka saba in bakin ka ya zama komai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah to ko mutuwa zaka yi ko radadi ne ya maka yawa na ciwo zaka ji kana ta la ilaha illallah in an zo fitar da rai sai ka ji kana la ilaha illallah saboda ta bi jikinka duk abin da ka saba da shi to haka zaka yi ta yin sa tana da rukunai guda biyu laha rukunani tana da rukunai guda biyu annafiyu ɗaya tana ɗaya rukuninta na farko sai ka kore na biyu kuma al'isbat sana sai ka tabbatar wannan su ne rukuni na la'ilaha illallah la'ilaha babu Allah yanzu ka ruguza dukkan wasu abin bauta da gaskiya ka kore su da ka ce la'ilaha babu wani abin bauta da gaskiya yanzu kowanne ka kore har ubangijinka shi kaɗai ɗin ka kore shi yanzu baya ciki sai ka zo ka ce illallah sai ka ce sai Allah na shi kadai sai nawa shi kadai to haka abin yake ko a aiki a practice na jiki na ayyukanka sai sun nuna la ilaha illallah sannan aikinka yi dade to shi sa tauhidi na uluhiyya la ilaha illallah wannan yake tabbatarwa sharuɗanta yanzu mun faɗi rukunanta guda biyu ka kore ka tabbatar ka ruguza duk wani abin bauta ka tabbatar da ta Allah ne shi kadai sharuɗanta walaha shurutun sab'a suna da sharuɗa guda bakwai la ilaha illallah ka ba za ta yi aiki ba sai ta cika sharuɗan nan guda bakwai shi yasa ba kowane musulmi da ya ce la ilaha illallah bane kawai za a ɗauke shi yuyuyu a saka shi a layin musulmai yawa za mu masa hukunci a zahiri za a yi hukunci a zahiri amma idan ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan suka bayyana akwai matsala to nan kuma sai a koma wani hukunci na daban na farko al'ilmu da mutum ya ce la ilaha illallah yana da iliminta yana da masaniya a kanta wannan shi ne na farko kenan yanzu aikin da aka ɗora mana mun shiga musulunci da la ilaha illallah to mu je mu san me ma'anar la ilaha illallah na biyu aliyaqinu ka sakankance ta a zuciya har zuci haka ne yadda aka fassara maka ma'ananta to a zuciyarka ma ya zama haka kake ka gani yanzu mutum nawa suka faɗi la ilaha illallah amma aikin su yana sabawa mutum zai ce la ilaha illallah amma damuwa za ta same shi za ka same shi gurin boka mutum zai ce la ilaha illallah amma maganganunsa za ka samu ba su yadda akwai Allah ba mutum zai ce la ilaha illallah na gauni a kan mimbari yana cewa hatta tufafi da za su sa maganan babu daɗi cin mutuncin ubangiji ne kana la ilaha illallah kana yadda akwai wani shehi ko wani malami ko wani mai girma ko wani kaza da zai iya maka wata tsiyar da ubangiji bai baka ba Allah in ya hana abu ma kana ga in ka rike shehi kaza in ka rike wane kaza zaka iya samu kana ga ba Allah shi kadai ne yake bada mulki ba akwai wani wanda in baka hada da shi ba zaka samu mulkin ba kana ganin zaka yi tafiya ba Allah ne shi kadai yake karewa ba akwai wanda sai ka hada da shi sannan ya baka kariya kana ga yanzu hali da kake ciki na talauci akwai wani Allah da zaka hada a yaye maka talauci kana ga biyan bukatun ka akwai wanda zaka hada da Allah al-ikhlas na uku shine kuma kai Allah kai wa Allah shi kadai da wankakkiyar zuciya mai tsarki baka neman yabon kowa baka neman ladan kowa sai na Allah subhanahu wataala shi kane duk abin da zaka yi kawai Allah kake duba mutane sun zage ka to ina ruwanka sun yabe ka zagin su baya damun ka balle yabon su ya burge ka wannan shine na farko zaka dauka zagi kar ya dame ka to yabo ba zai burge ka ba duk wanda yake Allah Allah a yabe shi ya ji dadi to daga nan in an kushe shi ba zai ji dadi ba akwai kushiya da take da zafi akwai rashin mutunci da yake da zafi shine rashin mutuncin wanda kake taimakawa wanda kake sakawa da alheri ba wai zai dame ka ba wai zai cutar da kai ba amma yana da zafi yau mutum goma da baka san basu san harkar ka baka san harkar su ban za su zage ka zaka damu ba amma mutum daya da kake tsaye a kansa kake damuwa a kansa watakila a yau ma sai da ka samu fada watakila sai da kai fada dan taba shi ma ya taba ka to wannan yana da zafi irin wannan zafinsa shi ba yake nuna ka ba kana yin aikin ka don Allah ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke fi kusa da shi in suka yi abu da ba daidai ba ransa ya fi baci annabi ya fi shiga damuwa amma na nesa can karbu da shi to cikin alama na ikhlasi ai na la ilaha illallah mai kyau ne shine kake neman yardar Allah ibadar kar ka burge mutane na uku na hudu as-sidq duk abin da ka faɗa kai shi da gaskiya tsakaninka da zuciyarka tsakaninka da ubangijinka zama da gaske kake yanzu wani abubuwan mu ba da gaske ba na biyar al-mahabba ka ji kana son Allah kana yin sallah kana jin daɗi ba kana yin sallah kana jin haushi ba ba liman in ya dan tsawaita ruku'i ko sujada a gama kai ta jin haushin limamin nan ba baka baka son Allah ai limamin kan ya dago daga ruku'i sujada da wuri nan ne zaka ji haushin sa ka zaka ji haushin sa kace ya za a yi liman ka dauko ni ka kawo ni gaban ubangiji amma yanzu ka yanke min communication ya za a yi ina gaban Allah ka yanke ni to shine kana son Allah nan sallar ka mai tsawo sallah mai tsawo a tsawaita din nan burge ka take in an yanke maka sallan ka kana jin haushi amma a tsawaita sallar ka fara hararar liman a gama ka ce kai wani iri ne haka baka son Allah son Allah ka yana da matsala na shida al-inqiyat ka tattara kayanka gaba ɗaya ka kai su gaban ubangiji duk ake mika wuya ga ubangiji ba a yi a takfuruna bi ba'dil kitab ko atu'minu bi alkitabi wa tu'minu bi ba'd alkitabi takfuruna bi ba'd ba a yin imani da wani sashi a bar sashi Allah cewa yayi ayyuhal ladina amanu udkhulu fis silmi kaffatan duka ake shiga musulunci ba a shiga rabi a bar rabi ba a barin wani spare a yi shi ba yadda Allah ya faɗa ba karka ce a sallah zaka yadda Allah yake so azumi zaka yadda Allah yake so amma ka zo aurar da yarka ko ka zo aurowa ko aka maka aihuwa ko ka zo wani abu na biki ka ajiye Allah ka koma al'adanka a duka ake wannan shine al-inqiyat din gaba daya a sa tufafinka ya zauna ba na Allah zaka yi ba zaka yi na mutane kan je kai tufafi mai jan kasa na bakwai shine al-qabulu laha karbe ta karbi la ilaha illallah hannu bibbiyu manzilatuha girman la ilaha illallah tunda tauhidul uluhiyya asasinta la ilaha illallah to me girmanta me matsayinta man haqqaqa la ilaha illallah duk wanda ya kyautata la ilaha illallah sai tabbatar da ita wa ata bi shurutiha yazo da wannan sharudan guda bakwai wabta'ada amma yunaqiduha yani sanci abin da zai warware guda bakwai din nan aw yukhillu biha ko kuma wanda zai samar musu matsala ya musu gibi fa inna lahu aljanna wallahi shi dan aljanna ne kun ji sai da na rantsi saboda ubangiji ai baya kare alƙawari ko to shi ya maka alƙawari in ka cika sharuɗan nan ka cika sharuɗan la ilaha illallah ya ce wallahi ya rantse shi Allah ya ce ya haramta wuta ga wanda ya wannan abu annabi ke cewa ma min ahadin babu mutum ɗaya ya shahadu Allah ilaha illallah ya shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad manzon Allah ne sidqan da gaskiya min kalbihi tun daga zuciyarsa da gaske ne illa harramallahu illa harramahu Allahu ala nar sai Allah ya haramta jikinsa ya shi wuta wuta ba za ta shiga jikinsa ba ba zai shiga wuta ba wannan alƙawarin ba annabi ne ya ga mana ba Allah zai kare wannan alƙawarin wanda ya cika la ilaha illallah sai kula da su wallahi dan aljanna ne wa qala aidan annabi a wani waje yace ma min abdin babu mutumin da qala la ilaha illallah da zai ce la ilaha illallah summa mata ala zalik ya mutu akan la ilaha illallah nan yana ayyukan la ilaha illallah illa da kalal jannata face aljannata zama ita ce makomarsa tauhidul asma wa sifat zamu je shafi na 22 salisan na uku tauhidul asma wa sifat tauhidi na kadaita Allah as-sunakensa da sifofinsa a sunan Allah da sifofinsa ana karaita Allah Allah yana da sunake ba adadi Allah yana da sunake ba su da adadi ko a mutane ko a 'yan adam wanda sunansa suke da yawa yanayin yawan sunanka yanayin yawan girmanka to shi sa sunan Allah ba su da adadi duk wanda ya ce wai Allah yana da suna masu adadi ƙarya yake Allah bai gaya mana haka ba wasu zaka sun ce wai sunan Allah 99 ai ko sunan malam sunun sunna in zamu kididdige sai sun kusan 90 da sunan da ake faɗa masa a gida da na gurin aiki da wanda iyalinsa take gaya masa da wanda yara suka kirkiro masa da wanda kakarsa take faɗa da wanda mamarsa take faɗa da wanda da na tsokana wallahi kai kai muka yi zaɓin digi sai mun sai mun dinka sai an kirgo da yawa balle Allah ka takaita masa suna 99 cewa yana da wasu sunake 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna haka ya faɗa wasu sunake ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha Allah yana da wasu sunake wasu a cikin sunake malala gashin saniya da ba za su kirgo ba in ka ware 99 ka haddace kai aiki da ma'anan su ka rike su da dai zaka shiga aljanna amma ba ana nufin Allah sunaken sa 99 bane shekaran jiya na fita da yara exercise ina so na tabbatar musu ina so nuna musu girman Allah waye da waye muka fita da shi lokacin da malam nuhu ko da waye dayan da amir ba su su hudu ne aiko sai mun ka fara tafiya sai na fara tambayan abdurrahman yana ce abdurrahman sunaken ka nawa sai ce abdurrahman mana na ce ba haye mai kuma a ce daya yana ce to an samu matsala kai tsaya ana sai na ce malar nuhu mai sunanka sai ce sunansa biyu ana ce masa nuhu ana ce masa khalifa kace ku eh imam yace ana ce masa imam yana ce to yanzu kaga kai kafi wannan tunda sunanka har biyu sai muka kara tahowa sai muka samu wani an samu suna uku ko wannan ne mai sunansa uku ba sai aka samu suna yace to kaga duk yanzu ya fi ku sai aka dawo kaina sai muka kirga goma da muka kirga goma yana ce to yanzu kun ga ko a cikin jama'a na fi ku girma tunda sunana ya kai goma sai muka dawo annabi muhammad muka yi ta abin da muka yi muka gaji sai muka dawo sunan allah ya muka zama sai muna ce to sunan allah kuma kunga countless ba za su kirguma sunan allah yana ce to kenan allah girmansa ya wuce duk inda kake tsammani ana ina musu daidai ina musu girman allah ina nuna musu yawan suna yawan girma to allah shi sunansa ba adadi wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam bai san sunan allah ba wallahi bai san su ba shi da kansa ya gaya mana ya ce akwai sunan da wani bawan Allah ya sani ma shi bai sani ba annabawan Allah ba san yawan sunan Allah ba shi yasa annabi in yazo addu'a zai ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka Allah ina roƙonka da duk sunan da naka ne sammaita bihi nafsaka wanda ka rada wa kanka aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wasu daga bayinka ni ban sani ban ji annabi kai a wista a tarta bihi fi ilmin gaibi indaka ko kuma ma wani sunan kai ka boya ilimin gaibin ka mu ba mu san shi ba annabi ne ke addu'a nan fa Allahumma ya saruka bi kulli ismin huwa laka samaita bi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika yawa ko ka saukar a littattafanka ma aw allamta ahadan min khalqika ko ka sanar da wani a cikin bayinka aw istasarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko ka boye sha ilimin gaibin ka sunan da bamu san shi ba shi sa yana daga cikin manyan abubuwan karban addu'a bayan tauhidi da muka faɗa ka ta Allah sai kuma kusanci ga Allah da ibada sai sai sunaken Allah kyawawa kyawawan sunaken Allah kake kiran Allah da shi to tauhidul asma wa sifat tauhidi na kadaita Allah a sunakensa da sifofinsa aikin sifan da ba wanda yake da ita sai Allah ka kadaita ta ga Allah sunan da ba wanda yake da shi sai Allah ka kadaita Allah da shi ar-razzaq mai azurtawa karka yadda ka sa ka kira wani ar-razzaq al-halim karka kira wani da wannan huwal itiqadu me ake nufi da su tauhidin sunake da sifofin Allah huwal itiqadul jazim shine aqida ta tabbas a cikin zuciya ka tabbatar a zuciyanka bi anna Allah azza wa jalla muttasifun bi jami'i sifatil kamal ka tabbatar Allah ya sifantu da sifofi na cika na cika babu na kasa Allah baya gengedi Allah baya bacci Allah baya rafkana duk abin da muke Allah ya sani Allah baya mantawa rudani ne wai wai in ba mushrikai da yan bid'a ba wai an ce ubangiji yana saukowa saman duniya ta daya ya yake saukowa yaya abun yake ya wannan ba mu sani ba na farko suka inkarin wannan abun da annabi ya faɗa sannan sai aka ce Allah subhanahu wataala zai ce ina duk mai addu'a yayi addu'an amsa masa mai damuwa ya fada a yaye masa mai neman gafara ya fada za a gafarta masa sai wai sai ka ji sun ce wai to ai ƙarshen dare na uku na Gombe ba shine irin na Abuja ba ba shine irin na Kano ba ba shine irin na Bauchi ba yanzu yana shiga anan yana fita a can yanzu yana fita a can yana shiga a can suna nuna Allah kamar shi ba zai iya baya za a yi za a ruda Allah kenan Allah ayyukansa kake faɗan wannan abu wani kuma a cikinsu ba wani sai ce to yanzu ya za a yi wannan yana addu'a wannan yana yi wannan yanzu ya fara duk to waye ba su wancan da wancan ɗin damar yin addu'ar tukunna waye ba su ikon har suka daga hannu wai har suna nuna fa kamar Allah ba zai iya sauraro ba kenan haba haba a ce maka Allah ni na taɓa bada wani misali irin wawayen nan da suke so su su taɓa girman Allah sai na bada misali na ce a lokacin da kake buga waya a yanzu saba na mtn aminci a sakan ɗaya tana receiving calls sun fi miliyan ɗaya ko kuma ba zan ce calls ba tana receiving communication over 1 million communication linking da networking sababa wanda dan adam ne ya yi ta matsiyaci marar kazami yanzu lokacin da ibn abi sheba yake connected to internet a mtn ni kuma ina call a lokacin da shi yake connected ba za ka rasa mutum dubu ɗari sun zama connected ba ba za ka rasa wani kuma mutum dubu ɗari suna waya ba ba za ka rasa mutum dubu ɗari sun tura text message a wannan lokacin ba ba za ka tura mutum dubu ɗari suna abin nan dropping voice message wani yana diverting calls wani ya saka ta a barrel kuma za a kira kuma ta watsar da shi wani yana receiving notification alert wani lokacin yana tura abin banki wani lokacin bankinsa ya yi risibin duk fa a sakan kaɗan kuma take yi kuma ba ta mistake in za a yi mistake a guda dubu da bai ka samu mistake ɗaya biyu ba ne mutum dubu kowa zai kira wayansa successfully sai yan kaɗan ne za ka ji an ce an kira wayan ya shiga kwalin ɗin wani allah za ka yi wasu sifanta allah da irin wannan wayar kamata tana haka so Allah subhanahu wataala ka siffanta shi da siffan cika kowa mai motsi kowa mai addu'a duk lokaci guda wa munazzahun an jami'i sifatin naqs sannan ka kade ka tsarkake Allah daga dukkan wata sifa ta tawaya duk wani abu da ka san akwai tawaya ka tsarkake Allah daga ita wal iman bi kulli ma wasafa Allah nafsahu kai imani da duk abin da Allah ya sifanta kansa wannan shine ake faduwa anan wajen Allah ya faɗi ni ne kaza wai mutane su ce ba haka kake ba Allah yanzu kamar kai ne ka ce ni mazaunin nasarawa ne dan anguwa kaza ka ce wani yanzu ya ba shi ba a nasarawa yake ba ka ba mu labari fa da ka bayan labari ya zo ina gaya muku cewa ne ya ce mana anan yake sai ce ba haka bane haka fa ake wa Allah Allah ya ce yana da sunake yana da sifofi ya gaya mana cikin sifofinsa ya gaya mana wasu ko ya gaya mana yana da hannu annabi ma ya ba mu labari Allah yana da hannu ya gaya Allah subhanahu annabi sallallahu ya gaya mana Allah yana da kafa Allah yana da kaza Allah yana da yana gani Allah yana ji duk aka zo aka kore wannan sifofin ko Allah ya faɗa da yace yana da hannu bima khalaqtu bi yadayya lima menene ayin ta take faɗa game da maganar shedan mana aka an tasjuda lima khalaqta bi yadayya ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujjada da abin da ni na halicce shi da hannaye na sai wa mutum ya zo cewa Allah bai da hannu wai ana nufin hannu anan ana nufin karfi to to to aina Allah ya kawo bana karfin kuma da ka kora hannu kai aina ka samu karfin shi ya faɗi hannu kai kuma ka zo ka fasara shi da karfi yanzu yanzu kai kafi Allah ma ba yahude ba yahude ya fi ka imani da Allah shi yana tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ba Allah ya ce mana yana da hannu ba to shi ba yahude da ya tashi zai zagi Allah amma sai tabbatar da sifar Allah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun yahudu suka ce hannun Allah marowata ne na farko ne yanzu anan sun zagi Allah cewa Allah marowaci ne ko amma sun tabbatar da Allah yana da me yana da hannu kuma allan da ya zo bai karyata su ya ce ba ni da hannu ba sai ya ce bal ya dahu mafsuɗata ne a hannayensa shi allan masu kyauta ne ba marowata ba ne sai ya kore rowar kadai ya tabbatar da hannun da suka tabbatar ya ce yunfiku kaifa ya sha allah na cewa yadda ya ga dama kaga allah sai tabbatar da hannunsa ya kore rowan da suka ce shi marowaci ne to idan ubangiji wani waje annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan biyaminihi Allah ya tabbatar da daman Allah hannunsa kenan na dama ya yake ba mu san yadda yake ba ba irin namu ba sakarcin da wasu suke yi shine in an ce Allah yana da hannu sai ka daga yatsunka kana sifanta Allah da wannan kai mahukaci ne ko kofar masallacin nan kofar masallacin nan ba ta da hannu ne in kai ba number 1 mahaukaci ba sai ka ce hannun kofar nan irin hannun naka ne kogi yaro za ce ina daga ina kake ce na je bakin kogi idan mutum mahaukaci ne sai ce baki irin nasa mai haƙori da leɓa guda biyu kogi yana da baki gobe da baki yanzu ka ɗauki yaro ka ce kai ni bakin kogin gani in kuka je gaba sai tsaya ya ce ga bakin kogi kuma ya fassara shi to idan Allah ya ce yana da shi sai ka fassara irin naka daga ina wancan yaron ya faɗi ya ji ciwo yaro zai ce maka daga kan dutse sai ka ce kan dutsen irin kanka mai gashi da ake masa aski kullum amma kuma a al'adance duk kowa ya tabbatar dutsen yana da kai hannun kofin ya karye ka yi samun hannun kofin nan hadda kusa abin nan a jikinsa hadda kusa ka yi hannunka akwai kusa ne wani hannun zagan shi ya markwade haka kuma baya murduwa kuma an bar shi a hannu kuma kowa ka fassara ka ce hannu an yadda to shi yasa ka sifanta Allah da abin da sifanta kansa Allah yana fushi irin nasa irin nasa wa yana yana yana yin fushi da mutane wa ghadiba wa ghadiba Allah alaihim Allah ya fara mana annabi Qur'ani yace yayi fushi a gare su wani irin fushi sai ka dauka irin fushi na wanda zan fita daga hayyaci na ka kaskantar da Allah ya Allah yake fushin sa ba mu sani ba amma ya gaya mana wasu abubuwa da fishin Allah kuma yake haifarwa kamar misali Allah ya daina taimakonka in yi fishi da kai ba za ka ci nasara a rayuwarka ba babu ruwansa da kai Allah ka tsare mu karka yi fishi da mu Allah karka kalle mu karka kalli kurakuranmu ya ubangiji in kwaye ubangiji za ka kalli kurakuranmu to ko ba za mu kai labari ba Allah ba za mu kai labari ba ya ubangiji rahamarka muke nema ya ubangiji ka yafe mana ka yadda da mu idan yadda kai kuma ka gama ka gama morewa to duka wannan sifofin da Allah ya tabbatar kansa ka tabbatar wa ma wasu bihi rasuluhu haka kuma abinda manzansa ya tabbatar ka tabbatar idan annabi a hadisi ya ce Allah yana da kaza to ka tabbatar yana da kaza alal haƙiƙa ka tabbatar a haƙiƙance min gairi tamzilin ba ka kaka wani misali wala ta'tilin ba tare da ka jirkita shi ba wala ta'rifin ba tare da ka canja shi ba kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa laisa kamithlihi shay'un Allah ba a kwatanta shi da komai wa huwa as-sami'ul basir Allah shine mai ji mai gani wannan ayar ku tsaya ku duba da yace baya kama da kowa kuma sai ce shi mai ji ne mai gani to ko wanda aka ce ba a kamanta shi da shi shi baya ji baya gani yanzu da muka ce laisa kamithlihi shay Allah baya kama da kowa yana kama da kai sunusi amma sai ce wa huwa samiu shi mai ji ne kai kana ji wa huwa basiru Allah mai gani ne kai kana gani to kamar ayan nan babu cin karo ya ci karka hada shi da kowa kuma sai ya faɗi abinda wasu suna da shi kai kana ji shi yana ji mai ake nufi kenan to kenan shi yana ji kai kana ji shi yana gani kai kana gani amma naka ba irin nasa ba kai ganin ka yanzu ginin nan ya tare shi kuma ba abin da yake tara ganinsa shi ganin ubangiji har na cikin kogi yana gani duk abin da ka san za a yi mamakin wanda ya ce ya gan shi to ubangiji yana ganinsa to shi ne bambancin ganinsa da naka da haka dan an ce Allah yana da kaza kai kana da kaza ba ke nuna iri ɗaya ba ne kai kuma in ka zo karka yadda ka ce ganin wani irin na Allah ne kamar da za a ce maka shehu yana kabarinsa ma yanzu haka yana ganin ku ba haka ake faɗa ba yana kabari yana ganin ku wani malami ya ce maka ban yi abu kaza ba sai da shehu kaza ya ce min na yanzu ya yana bagaya mana sakon shehu shi kuma shehun annabi ne ko annabi ba shi da sakon da zai iya fitarwa daga cikin kabari ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da shi yana raye ma Allah subhanahu wataala bai ba wa annabi ba saboda bai sani ba sallallahu alaihi wasallam Allah ne kada ya sani ayoyi da yawa sun nuna mana annabi bai san gaibu ba yaushe za ka ɗauki sifar gaibu ta Allah shi kaɗai ka ɗauki wani Allah ka bashi ka ɗauki annabi ka bashi ko mala'ika ka bashi ko wani ɗan adam balle wani shehi shehin da bai da lafiya ya tafi london neman magani shehin da bai da lafiya ya tafi asibiti kaza neman magani shehin da tare da shi muke zuwa asibiti mu yi layi haka ne ko baka bane in zai baka lafiya me yasa zai je wajen likita me yasa zai sha magani shehun da za a yi program ya ce ya gaji zai je ya bacci kuma ka ce shi zai biya maka bukata ana wasa da kwakwalwar mutum game da allansa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk gobe za mu shiga wani satin insha Allah za mu shiga mu karasa wannan babin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh